أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم ركيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدفاتها فإن كل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka ‘yan uwa muna mika godiyarmu ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda cikin yardarsa da dacewarsa ya kawo rayuwarmu wannan yammaci na talata wanda ya zo daidai da biyar ga watan ramadan na hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ta 1441 gashi Allah madaukaki ya sake tara mu a wannan majalisi daidai wannan lokaci da muka saba zama don mu tunatar da kanunmu matsaloli da suka shafi addininmu na musulunci cikin asalin tafsiri mai suna raddul azhani ila ma'anil qur'an wallafan shehin malami abubakar mahmud gumi alkazi kudatu shimali nigeria tare da ta'aliki da wasu ƙarin bayanai da malam aliyu albami ya yi dukansu allah malaukaki ya saka musu da mafi kyawun sakamako in ba manta ba muna karatu ne cikin suratun rum jiya mun aje daidai kan aya ta bakwai don haka yau matashiyarmu ita ce aya ta takwas a wannan sura mai albarka muna roƙon allah tabaraka wa ta'ala ya sa wannan karatu muna yin sa don neman yardarsa ya sanya alkur'ani ya zan hujja gare mu ba a kanmu ba na'am aran ba أعوذ بالله من الشيطان الرجيم هنا بسم الله الرحمن الرحيم مم. أولم يتفكروا في أنفسهم نعم ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق الحق وأجل مسمى haka yake وإن كثيرا من الناس بلقاء ربهم لكافرون
Mm, أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم haka كانوا أشد منهم قوة وأثاروا الأرض وعمروها أكثر مما عمروها haka ne وعمروها أكثر مما عمروها وجاءتهم رسلهم بالبينات fama kana Allah فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون na'am Allah madaukaki ya fara da kiran wayanda suka rabkana gabarin addininsa wayanda duniya ta dauke su gabarin tunanin lahirarsu da makomarsu sai Allah madaukaki ya ce awalam yatafakkaru fi anfusihim yalla kai mai karatun alkur'ani ko mai sauraron alkur'ani mutanen da suka gafala suka rabkana gabarin bin sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama rayuwarsu ta kasance sharholiya ne da zaman daba da gulmace-gulmace da faɗi abin da bai da fa'ida bai da amfani sai Allah ya ce awalam ya tafakkaru fi anfusihim yalla ba sa tunani ne a karan kansu liyarji'u an gaflatihim don su dawo ga warin rabkano da suke ciki in wasa ne suke ji wasan bol ne wasan dambe ne shaɗi ne kokuwa ne monopoly ne dara ce kallon waya ne Allah ya ce ma khalaqallahu samawati wal arda illa bil haqqi wa ma bainahuma ko illa bil haqq wato Allah bai halicci sammai ba samman guda nawa ne guda bakwai sama ta ɗaya sama ta biyu sama ta uku sama ta hudu sama ta biyar sama ta shida sama ta bakwai duk Allah bai halicce su don ɗai ai wasa ba haka ƙasa guda bakwai ne Allahu allazi khalaqa sab'a samawati ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن إن كدوب تفسير رد الأذهان إلى معاني القرآن شيخ مالمي أبو بكر محمود قميتي كسا قداب كويني أما الأمرين ودى ilimin bai kai mu riske su ba amma Allah madaukaki ya ce wa min al-ardi mithlahunna ƙasa ma ya halicce su ɗaya biyu uku hudu biyar shida bakwai to duk waɗannan sammai guda bakwai da ƙasa guda bakwai wa ma bainahuma da abin da yake tsakaninsu Allah bai halitta su don wasa ba Allah bai halitta su don a yi zali a ciki ba Allah bai halitta su don a tauye hakkin wani ba illa bil haqqi sai don a tsaye da gaskiya ai bi sababin sabitin sai don wani sababi tabbatacce wa gayatul labudda minha akwai wata gaya wadda ba makawa sai an kai gare ta shine ka rayu a duniya ka kare rayuwarka ka mutu zaka koma lahira abinda ka aiwatar a wannan rayuwar shi zaka je ka tarar gobe abinda ka shuka shi zaka girba wa ajalin musamma akwai wani ajali da Allah ya ambace shi lizalika tafna inda akwai ajali da Allah ya ambata in an zo ajalin to tafna duniya sai ta kare ai badal fana'i bin nafqatil ula wato bayan karewar da za ta yi da busa na farko ya kunu intiha'uhu sannan wannan shine zai zan karewar rayuwar duniya wa badahul alba'th bayan busa ta biyu sai tayar da mutane daga kabari duk wanda ya mutu kar ya dauka ruwa ta sha a zai dawo za a mai somar gangan jikinsa hatta farcen ka sai ya dawo a tayar da kai ka ga lalle kai ne kuma a tambaye ka rayuwar da kai ta duniya in kai mai kyau a baka sakamako mai kyau in kai mummuna a baka mummunan sakamako malami ne kai ka'ida sakon da Allah madaukaki yace wanda Allah ya rike alkawari tun daga kan annabawa da su malamai akan me latubayyinunahu lin-nasi wa la taktumunahu za ku yi bayanin addinin Allah za ku yi bayanin akidar addinin musulunci ga mutane wala taktumuhu kada ku koye shi daga malamin sunna aikinsa ya ce Allah ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce hikimarka alkur'ani hikimarka hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba wai hikima da wajenka ba a'a da Allah ya ce udu ila sabili rabbika bil hikmati malamai suka ce bil qur'an kamar yadda imaduddin ibn kasir ya fada don haka in kai malami ne ka shirya za a ma tambaya akan baiwar da Allah ya ma ta ilimin wadda a duniya baka da wata baiwa da Allah yake yi ko zai yi wadda ta kai ilimi babu ba za a taɓa samu ba Allah bai yi alkawarin zai yi ba to amma ka sani akan siradi za a ma tambaya tambayoyin nan guda hudu ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce la tazalu kadama ibnu adama yawmal qiyamati ala sirat hatta yus'ala an arba'in digadigai biyu na dan adam ranar alkiyama ba sa gushewa akan siradi face an mar tambaya akan abubuwa hudu an shababihi fi ma afnaha rayuwarka ta samartaka cikin me ka kare da ita wataƙila ka ce kai kana hawa intanet ne za ka iya zuwa karfe ɗaya biyu kana leƙe-leƙe amma ba ka da awa ɗaya ta karatun alƙur'ani kaga ka shiga uku sunanka kana ta leƙe wani ma kwana zai yi kawai shi a sama yake internet ko Allah kiyaye to za a tambaye ka wannan rayuwar a ka zauna ne kana taɗin faɗi banza faɗi wofi ko kana taɗin wasu club na ball ba ka da lokacin da za ka yi nazarin hadisan manzon Allah ba ka da lokacin karatun fikihu ba ka koyon ainihin larabci to tun daga nan mutum zai faɗa wuta domin wannan tambayar akan siraɗi ake yin ta annabi ya ce alaihi kalalibun akwai makata ka san makata ta akwai wani abu da ake jawo mangoro ko gwaiba ko wani abu da kara a daura bakin haka to daga cikin kasan siradi akwai makata mutum yana kai shi kuma yana kokarin jansa kasan kuma wuta ne kaifin siradi ya fi reza firiritarsa kamar gashi kuma kowa sai ya hau a kai za a mar tambaya Allah ya ce wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya thumma nunajji alladhina taqaw wa nadharu adh-dhalimina fiha jufiya babu ɗaya daga cikin ku face ya gangara ta kan wutar jahannama shine wannan siradi ne kana ala rabbika hatman maqdiya wannan abu ne da Allah ya zartar ya buga hatimi ya zartar da hukunci ya ce sannan za mu tseratar da masu takawa masu tsoron Allah wa'yanda suka yi abin da Allah ya ce su yi azzalimai su ne wadda suka ƙi maganar Allah ya ce sai mu bar su a cikin wata sun gurfana a kan gwiwoyinsu Allah ya tsare mu da haka in ka ɓata samartakarka ka sani daga nan za ka wuce wuta mai addinin musulunci ya samu a rayuwarka wani irin gudunmawa ka baiwa addini da samartakarka ka shirya za ka amsa wannan wa an hayatihi fi ma afnaha a tambayi ɗan adam rayuwarsa daga lokacin da ya zan baligi har zuwa lokacin da aka cire numfashinsa na ƙarshe za a mar tambaya a kan wannan kaga in ya ci wancan checking point na farko kenan zai gangaro wannan in ya ci wannan fa za a tambaye shi amma an ilmihi fi ma ka sababihi ilimin da Allah ya baka mai kai da shi ka yi kira ga tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ko maulidi kake shiryawa don ka ci abinci ko ka yi ilimi ne don neman duniya don ka bata wasu ka shirya za ka amsa wannan tambayar tambaya ta ƙarshe ita ce akan dukiya yus'alur rajulu an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqa yaya aka yi kasa musisin kwabo ya kuma kabatar da shi kowa ya shirya akwai waɗannan tamboyi kuma akan siradi Allah ka ba mu ikon ganewa daka sai Allah madaukake ce wa inna kathiran minan wa inna kathiran minan nasi lalle da yawa daga cikin mutane bi liqa'i rabbihim lakafiruna wato sun kafircewa basu ma yadda za su haɗu da ubangiji ba kayan kaga aika aikar da mutane ke tabkawa da sunan wai su musulmi ne sai ka ce a wannan ku sun yarda da Allah idan jami'in gwamnati ne kudin aikin da aka ce aiwa talakawa sai ya ɗebe su in gwamna ne ya wawo ne in wani shugaban ƙaramar hukuma ne ya cinye mai unguwa har a gangaro ƙasa ai la yu'minuna bil ba'si ba'da al maut basu ba da gaskiya da cewa za a tayar da su ba bayan mutuwa dan duk wanda ya da da wannan ba zai yi abin da suke aikata ba sai ce awalam yasiru fil ardi yalla basu yawo bane a ban kasa basu tafiya ba cikin duniyar nan koda da tunani fayanzuru kaifa kana aqibatu alladhina min qablihim su kallama na su ga yaya ƙarshen wadda suka wuce gabaninsu ya kasance min al'umami al'ummatai da suka gabace mu wahiyar ihilakuhun biktisari ilmihim alal hayatid duniya Allah ya halakar da su me yasa saboda suna da ilimi amma iliminsu ya taƙaita akan ya za su yi su samu duniya ne yaya za su yi su samu duniya a nan suka tsaya ba sa tunanin me za su samu bayan mutuwa allazi addahum ila takzibir rusul wanda irin wannan ilimi na duniya shine ya dauke su ya kai su ga ƙaryata manzanni addalina ila al-akhirah manzanni da suke nuni ga lahira kanu ashadda minhum quwwa na gaba da su sun fi su tsananin ƙarfi ka adin wa samud kaman kabilun nan biyu adawa da samudawa wa atharul arba sun noma ƙasa in juninka kai kartau ne an ce ka koma gona wai kai ta noma ko to gashi nan sun yi noman wa qallabuha sun bin sun juya ƙasa lizar'i wal ghars dan su shuka ko su yi dashe su sare su sayar su samu riba anan suka tsaya babu zakka wa atu haqqahu yawma hasadihi in sun samu kudi ya kai zakka a'a in suna da garken dabbobi ya kai zakka ba za su yi ba kasan ba abu mai sauki kamar zakka in dukiya ce in ya kai nisabi kashi ɗaya bisa arba'in za ka bayar amma sai ya zan yayi wahala in amfanin gona ne ɗaya bisa goma buhu goma buhu ɗaya Allah ya ce ka bayar wadda a ƙasarsa kai shukar shi ya zub da ruwan sama shi ya baka lafiya shi ya huwace ma abin da ka sai equipment naka na aikin gonar ya ce in ka samu goma ka ba da ɗaya ba sa bayarwa dabbobi ya ce in kana da shanu talatin ka ba da ɗan maraƙi awaki arba'in ɗan akuya guda ɗaya tumaki haka raƙumu biyar ɗan akuya ɗaya yaushe wannan zai gagari mutum to su wa'ancan su ma sun noma ƙasa sun nemi arziki wa amaruha aksara mimma amaruha sun ainihin raya kasar sun yi gine-gine sun yi gonakai masu kyau fiye da ma yadda waɗannan suka yi waja'atuhum rusuluhum bil bayyinat manzanninsu sun zakke musu da hujjoji bayyananu ay bil hujaji zahirati allati tu'addihim ila fahmi al akhirah da hujjoji wayanda suke bayyananu wadda za ta kai su ga fahimtar a- wato lahirarsu fa abaw lima yaraw min fawaid ad dunya fa abaw lima yaraw min fawaid ad dunya wato sai suka ƙi saboda abin da suke gani na fa'ida ta duniya allati tafutuhum bil iman wadda in suka yi imani ba za su samu fa'idar duniyar ba don yawancin fa'idar duniya sai an saulayi aka fi samunta hatta a halakahumullahu har dai sai da Allah ya halaka su fama kana Allahu liyazlimahum lamul juhudi kenan Allah bai kasance mai zalunta su ba bi hilakihim bi gairi jurmin ballantana ya halakar da su ba tare da laifi ba walakin kanu anfusahum yazlimun sai dai kanun su kawai suka kasance suna zalunta bi takzibi rusulihim ta hanyar ƙaryata manzannin su kuma ba da ihlaki sannan bayan Allah ya halakar da su kana aqibatal ladina asa'u su'a ƙarshen wa'anda suka ainihin munana to ƙarshen su ma mummuna ne tanitul aswa'a ne ai al'aqabahu wa huwa ismu kana ala nasbi ai aqibata wa qura aqibatu akwai qira'ar da da fata akwai mai bamma wato ƙarshen wa'anda suka munana shan su shi ma mummuna ne kabarwa wal muradu biha jahannamu su'a din nan shine wutar jahannama wa isa'atuhum hiya an kazzabu bi ayatillah munanawar su da suka yi sun karyata ayoyin Allah shine alqur'ani wa kanu biha yastazi'un sun zan suna isgili ga ayoyin Allah ai isa'atuhum fi takdhibihim bi ayatillah wa istihza'uhum biha suna wa ayoyin Allah isgili na'am Allah الله يبدأ الخلق ثم يعيده ثم إليه ترجعون ويوم تقوم الساعة يبلس المجرمون Mhm.
ولم يكن لهم من شركائهم شفعاء وكانوا وكانوا بشركائهم كافرين Mhm.
ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون haka yake فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في روضة يحبرون Mhm.
وأما الذين كفروا وكذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة ولقاء الآخرة فأولئك في العذاب محضرون na'am Allah madaukaki yace Allahu yabda'ul khalqa Allah shine wanda yake farar halitta dubi lamba ta daya qala Allah ta'ala qul hal min shuraka'ikum man yabda'ul khalqa thumma yu'idu Allah yace wa annabinsa ga ya musu daga cikin wayanda kuke hana su da Allah gumakanku ababan bautanku waliyanku na ƙarya da kuke bi daga cikinsu akwai wanda yake farar halitta ya sake dawo da ita kulillahu yabda'ul khalqa thumma yu'idu in basu bada amsa ba sai da su Allah shi yake faran halitta kuma bayan ta mutu ya dawo da ita fa anna tufakun to ta yaya ake ture ku gabarin biyayya gare shi ay yunshi'ul khalqan nasi yunshi'u khalqan nasi Allah shi yake faran halittar mutane thumma yu'iduhu sannan ya dawo da shi ay yu'idu khalqahum ba'da mautihim ya dawo ya halitta su bayan sun mutu thumma ilaihi turja'un bayan haka kuma zuwa gare shi ake mai da ku kamar yadda Allah madaukake ce ilaihi marji'ukum jami'a makomarku gabaki daya da wanda suka kyautata da wanda suka munana duk zuwa ga Allah za a koma wa'adan lahi haqqa wannan wa'adi ne na Allah da yi shi na gaskiya innahu yabda'ul khalqa thumma yu'idu lalle shi ubangiji shi yake faran halitta in ta mutu kuma ya dawo da ita me yasa yake dawo da halittar liyajziyal ladina amanu wa amilus salihati bil qist dan yayi sakayya ga waɗanda suka yi imani bayan imanin suka aikata ayyuka na gargari zai musu sakayya ta adalci wallazina kafaru lahum sharabun min hamim wayanda suka kafirta azaba ta ruwa tafashashe mai zafi ta tabbata gare su wa azabun alimun bima kanu yakfurun da ma wata azaba mai radadi saboda tsabagen kafircin da suke Allah raba mu da kafirci bitta'i wa qurya bilya wa yawma taqumu sa'atu yublisul mujrimun idan alkiyama ta tashi ranar alkiyama anan ba mutane suna izgile a addini ba suna zagin masu addini saboda duniya ta su ne su faɗi abin da suke so su hana sanya hijabi ko a ce ba sanya hijabi babu niƙabi a wasu ƙasashe yanzu kuma an ce sai ka sa wani abu kai namiji ma sai ka toshe hancinka da baki kuma ba su ce don me ba har ma gwamnan lagos na ji ya yi doka dole ma duk mai fitowa sai ya rufe hanci da baki inda ka ce a sa niƙabi iya matan musulmi sai su ce ba su yadda ba za a kawo musu musulunci to kaga shi allah ana bin sa ne ɗau'an wa karha ko kana so ko ba ka so to idan alkiyama ta tsayu shine wa yau mata kuma sa'atu yubulisul mujrimuna mujirmai masu laifi za su shiru ai yaskutul mushrikuna linqida'i hujjatihim mushrikai za su shiru saboda hujjar su ta yanke walam yakul lahum min shuraka'ihim shufa'a daga cikin wayanda suke hadawa da Allah ababan bautan su waliyan su na ƙarya gumakan su canfa-canfansu su ba shi da wani mai ceton su ay mimman ashrakuhum billah irin waɗanda suke hada su da Allah wa humul asnamu liyashfa'u lahum shine guma kansu wai dan su cece su to ba su wa kanu bi shuraka'ihim kafirin za su zan sun kafircewa waɗanda suke hadawa da Allah ay mutabarri'ina minhu za su barranta gabarinsu wa yawma taqumu sa'atu yawma idhin yatafarraqun idan alkiyama ta tsayu a ranar mutane za su rarraba ai almu'minuna wal kafiruna mu'minai daban kafirai daban kamar yadda qur'ani yace wamtazul yawma ayyuhal mujrimun za a rabu ba za a hadu da mutumin kirki da mutumin banza ba a'a ya tafarraku kalli lamba ta bude ce walillahi mulku samawati wal ard mulkin sama da ƙasa duk na Allah ne wa yau mata ƙumu sa'atu yau mai zai ya mubdilun idan alƙiyama ta tsayu a wannan ranar maɓarnata masu bautan wani Allah ba Allah ba sun taɓe za su yi hasara wadda babu irinta na'am fa'amman lazina amanu wa amilu salihati amma waɗanda suka yi imani suke aikata ayyuka na gargari fahim fi raubatin suna cikin dausayin aljanna shine jannatin yukhbarun ayyusirruna suna farin ciki suna annashuwa wal hibr wal hubur as-surur ma'anansa farin ciki wal farahu fal mu'minuna yusirruna bi ikramillahi lahum mu'minai za su yi farin ciki da irin girmamawar da Allah zai musu ranar alkiyama wa in'amihi alaihim bil janna da ni'imar da ya musu ta shiga aljanna ina wa qila min at-tahbir wa huwa at-tahsin فأما الذين كفروا وكذبوا بآياتنا أما وعند سك كافرت سك قرية القرآن ولقاء الآخرة سك قرية هدوى درانا كرشي الباس وغيره وما بعدهم من الحشر دابن ديك بايا متوى دين بايا تايروا na tattara mutane wa hisabin da ya musu bincike wa jaza'in da bayar da lada duk sun karyata wayannan fa'ula'ika fil azabi muhdarun wayannan suna nan halacce cikin azaba layan fakuna anha ba sa taɓa rabuwa da azaba kamar yadda Allah ya ce wallazina ya tsauna fi ayatina mu'ajizina ula'ika fil azabi muhdarun wayanda suke tafiya da barna dangane da ayoyinmu suna da san za su tsere mana Allah ya ce wayannan suna nan halarci cikin azaba Allah ya raba mu da ita lamma bayyana Allah ta'ala azmatahu fi ibtida'i fi ibtida'i bi qawlihi yayin da Allah madaukaki ya bayyana girman sa tun a farko da yace ma khalaqa Allahu samawati wal arda wama bainahuma illa bil haqq Allah bai halicci sammai da ƙasa ba da abin da ke tsakaninsu sai da gaskiya wa azumati fil tihai ya kuma faɗi girmansa a ƙarshe wa yau mata sa'atu wa annan nasu ya tafarraku na fariƙai ne cewa mutane za su rabu kashi biyu fariƙun fil janna wa fariƙun fil sa'ir wani bangare cikin aljanna Allahumma ja'alna minhu wa fariqun fis sa'ir wani bangaren a wuta Allah ka kiyashe mu kamar yadda Allah ya ce wa kadhalika auhayna ilayka qur'anan arabiyya haka lamarin yake ya Muhammad mun aiko maka wannan littafin alqur'ani balaraban littafi ne me ya dalilin aiko alqur'ani ga annabi ba dan a rubuta a sha ba ba dan ayya sun haukata wani ba ba don a yi yasin ana cin ɗanyen nama ba ba yasin wadda ake karanta ta ana cin barkono ba ba don a yi wani kulumboto da alkur'ani ba ba don a yi guru ko laya da shi ba ga dalilin litun zira umar kura wa man haula dalilin saukar da alkur'ani don a yi gargaɗi a yi wa'azi a birnin makka ita ce uwar kowane gari a duniya ita ce ummul kura wa man haulaha da waɗanda suke kewaye da ita duk duniya kenan wa tunzira yawmal jam'i la raiba fi kai gargadi akwai ranar da Allah zai tara halittu baki daya babu kokonto fariqun fil janna wa fariqun fis sa'ir wani bangare a cikin aljanna wani bangaren a wuta Allah ka raba mu da wuta amara bi tasbihi wa hamdihi a ayar gaba Allah sai ya umarni a mar tasbihi a ce subhanallah wa tahmidihi a gode masa a ce alhamdulillah fa kala sai ya ce fa subhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون يخرج الحي يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون تكون قولنا كلمة تسبيه كتير سبحان الله ما سبحان الله دهاب بابا سبحان الله manzon Allah sallallahu Alaihi wasallama ya yi umarni kamar yadda ƙur'ani ya ce a yi tasbihi annabi ya ce kalimatani kafifatani alal lisan faqilatani fil mizan habibatani ila rahman subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim kaga wannan ayar annabi ya fassara Allah ce fa subhanallah ku yi ainihin wato ku tsarkake Allah ai sabbihullaha ku tsarkake Allah bi ma'ana sallu salawatal khamsi ku yi sallolin nan guda biyar asuba azhar la'asar magariba isha a cikin jam'i bayan ka iya tsarki da alwala da yadda ake tsaye da sallah ne hina tumsuna yayin da kuka mareta kuka kai marece kenan ay tadkhuluna fil masa yayin da kuka shiga yammaci wa fihi salatani a cikin wannan aka fidda salloli biyu al maghrib wal isha sallan magriba da isha wa hina tusbihun kuyi wa Allah tasbihin nan yayin da kuka wayi gari tadkhuluna fis sabah lokacin da kuke shiga safiya wa fihi salatu subh wannan akwai sallar asuba walahul hamdu fi samawati wal ard yabo da godiya ya tabbata ga Allah cikin sammai da ƙasa kama qala Allah ta'ala tamfar dai da Allah madaukaki yace yusabbihu lillahi ma fi samawati wa ma fil ard duk abin da yake cikin sama da wanda yake ƙasa yana yi wa Allah tasbihi wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahum lahul mulku wa lahul hamd mulki nasa ne godiya tasa ce wa huwa ala kulli shay'in qadir Allah mai iko ne bisa kowane abu suratu tagabun aya ta farko mala yace wannan itirabi ne wa ma'anahu yahmuduhu ahluhuma mazowa sama da mazowa ƙasa suna godewa Allah wa ashiyan adafun ala hina wa hina salatul asr wa hina tuzhirun da lokacin da kuka ainihin shiga lokacin al-zahira ay tadkhuluna fi al-zahirati lokacin gardin rana wa fihi salatu dhuhr a wannan akwai sallar azhar wa qila al-maqsud bi tazbihi wa tahmidi an ce abun nufi da ainihin tasbihi da tahmidi nan limaru ya an abi hurairata radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam qala saboda hadisin da aka rawaito daga imam abu huraira allah maɗaukaki ya yarda da shi ya ce manzon allah sallallahu alaihi wasallama ya ce man kala duk wanda ya ce subhanallah wa bihamdihi fi yawmi mi'ata marra ka ce subhanallah wa bihamdihi sau ɗari ɗaya huddat khadayahu walau kanat mithlu zabdul bahri duk kurakuran da mutum yayi ko da ya kai yawan kumfan teku to an gafarce masa subhanallahi wa bihamdihi sau kafa ɗari wa anhu annahu qal an dai ji gare shi abu huraira ya ce man kala hina yusbihu wa hina yumsi wanda duk ya faɗi wannan addu'ar yayin da ya wayi gari da lokacin da ya kai yammaci ya mareta subhanallahi wa bihamdihi mi'ata marra ya faɗi haka sau ɗari lam yati ahadun yawmal qiyamati bi afdala mimma jaa bihi ba wani wanda zai zo da wani aiki wanda yafi nasa illa ahadun qala mithla ma qala aw zada alaihi sai wanda ya faɗi irin abin da shi ya faɗa ko ya ƙari akan nasa ya faɗi fiye da ɗarin kenan kaga anan ba kayyade ba kenan a ainihin hadisi an kayyade sau ɗari wakila almuradu bihi at-tanzihu wasu malamai suka ce abinda ake nufi fa subhanallahi na tumsuna wa hina tusbihun wato tsarkake Allah ake nufi shine tanzih a tsarkake Allah subhanahu wataala ay nazzihu Allah an sifatin naqsi ku tsarkake Allah gabarin sifofi na tawaya wasifuhu bi sifatil kamal ku sifanta Allah da sifofi na kamala wa haza aula mala yace wannan fassarar ita tafi dacewa lianna wa yatabammanu salata wannan ya kunshi ita kanta sallar lianna tanziha almamuru bihi domin tsarkakewa da ake umarni da shi dinnan yatanawulu tanziha bil qalbi ya hade da tsarkake Allah a zuci allazi huwa al-i'tiqadul jazim wadda wannan shine aqida yanke wa yatanawalu tanziha bil lisan kuma tsarkake Allah da harce ya shiga ciki wa huwa dhikrul hasan shine zikiri mai kyau ba zikiri irin na yan dariƙa ba kaga mutum ya sha daga yana ta buga kirjinsa zikiri muke ko uban wani zai hana to uban wa ya saka zikiri na Allah ana yin sa ne cikin nutsuwa da lura da yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya koyar wallazi min jumlatihi salah yana daga cikin jumlar zikiri sallah tana ciki yukhrijul hayya min almayyit Allah yana fidda rayayye daga cikin matacce kal insani min nutfa kaman ainihin mutum daga dugon mani ne asalinsa manin bai da rai na'am na'am eh anawa babu wannan yukhrijul hayya min almayyit yana fidda mai rai na'am sama ne can ko wasani samaratul awwal ko na biyu na ganshi na biyu shine amfanin na farko wasalitu samaratul sani na uku shine amfanin na biyu mana zuciya itikadi kenan sai harce sai gaba fallisanu tarjamalil jinan shi harce shi ke fassara abin da yake cikin zuciya wal arkanu tarjamanul lisan shi kuma gabbai su suke fassara abin da harce yake fada in ka ce kai ahlus sunna ne to a ga sunna a wajenka karka ce kai ahlus sunna ne kana bin dan bid'a sallah baka san sunna ba ko ka ce ai sallar gawa ne ita addu'a ne wannan duk munafirci ne Allah ya shiryar da mu lakin as-salatu afdalul a'malil arkan malace ita sallah ita ce mafificiyar aiki da ake yi da gabbai fa hiya mushtamil mushtamilatun ala dhikri bil lisan ta kunshi ambaton Allah da harce wa tasdiqi bil jinan da gaskatawa da zuciya fa huwa naw'un min anwa'it tanzihi wannan ma nau'i ne daga cikin nau'uka na tsarkake ubangiji والأمر المطلق لا يختص بنوع دون نوع idan Allah ya saki umarni umarnin ya yi shi sake bai kayyade shi ba to baya barin wani nau'i ya fada kan wani duka zai shiga ciki fa yajibu hamluhu ala kulli ma huwa tanzihu da haka wajibi ne a dauke shi ga duk abin da ya zama tsarkake Allah wallazi min jumlatihi sala wanda daga cikin jumlar akwai sallah yukhrijul hayya min almayyit Allah shi yake fidda mai rai daga matacce ina misali kal insani min nulfa kaman mutum daga dugon mani ko kafiri ya aizu musulmi kafiri ai matacce ne ko wa da'iru min albaydati ko kaga dan tsuntsu daga kwai wa yukhrijul mayyita min alhayy Allah yana fitar da matacce daga mai rai kamar shi mani ya fita daga mutum kwai ya fita daga cikin tsuntsu wa yuhyil arda ba'da mautiha Allah shi yake rayar da ƙasa bayan ta mutu bin nabati ya sa mata tsirrai ay yubsiha mutuwar ƙasa shine ta bushe karaf wa kazalika tukhrajun kamar wannan ne za a fidda ku a kabari amin al-quburi bil bina'i lil maf'ul wa qura lil fa'il wa wajhu ikhraj al hayy min al mayyit fuskar da ake nuna fidda rayayye daga cikin matacce wa ikhraj al mayyit min al hayy da fidda matacce daga mai rai lit tasbihi wa tahmidi sabahan wa masa'an saboda yin tasbihi da tahmidi safiya da marace أن الإنسان عند الصباح يخرج من شبه الميت shi ɗan adam da safe zai fito ne a sifar matacce dan yayi barci ya tashi wa huwa an-nawmu shine barci ila shubhil hayati ga abin da ya kama da rayuwa wa huwa al-yaqaza shine farkawa daga barci wa fi sama ko a sama wa bil akasi akasin sama shine kasa wa bil masa'i ne ko da marece wa bil akasi ko sun kuyan haka fa amara bihima fi hadain al waqtayn sai Allah ya umarni da tasbihi da tahmidi a wayannan lokuta biyu hina tumsuna wa hina tuzhirun li'annahuma wasilatan lin najati min al azab domin tasbihin nan tsani ne da zai kai mutum ya tserar da shi daga azaba فحصل الارتباط في الزمان من الصباح والمساء sai alaka ta kullu a zamani na safiya ko marice wa fil makani a kuma bijire baina sama'i wal ard tsakanin sama da ƙasa wa fil hayati wal mamat da kuma tsakanin rayuwa da mutuwa wa fil makhluqat da ma cikin ababen halitta wa bainal abdi wa rabbih da tsakanin bawa da ubangijinsa walamma zakara ta'ala irtibad al makhluqat bi sifatihi mujmalan yayin da Allah madaukaki ya ambaci alakar ababen halitta da sifofinsa haɗe zakara ba da tafsili liyar biɗa zalika bil'ukul sai ambaci wannan daki-daki don abin ya ɗauru a cikin tunani ko zuciyar ɗan adam ya ce mi
ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر ثم إذا أنتم بشر تنتشرون
wata aya ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة haka yake إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون
wata ayar ne ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين to wayannan ayoyi ne guda uku amfaninsu su nuna mana girman ikon ubangiji subhanahu wa ta'ala da haka sai ce wa min ayati yana daga cikin alamomi na ubangiji ayoyi ai ta'ala dalatun ala qudratihi wayanda suke nuni bisa kudura ta ubangiji an khalaqakum min turabi Allah ya halice ku asali daga turbaya ai aslu adama asalin annabi adam daga turbaya Allah ya halitta shi thumma idza antum basharun sai ga kun zan mutum min damin wa lahamin ga jini ga nama tan tashiru na fil ardi kuna watsuwa kuna daidaita kowa yana tafiya hidimarsa a ban ƙasa direba ya dau mota da safe ya fita dan makaranta ya tafi lebur ya tafi mai munafirci ya tafi gun munafirci mai abin alheri kowa dai ya tafi inda zaya kaga wannan aya ta farko kenan ومن آياتي أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا yana daga cikin ayoyin Ubangiji abinda zai nuna ma ka san Allah ƙarara a fili sai ya halitta muku mata daga jikinku ai ƙurana a fil akhlaqi wal khulq Allah ya halitta muku mata abokan ribanku ne wajen ɗabi'a da halitta Allah ya yi maza ya yi mata wafin nasbi da kuma dangantaka wasu na'at da sana'o'i wasu luk da ɗabi'u Allah ya halitta muku wa'annan matan litaskunu ilaiha don ku samu nutsuwa gare ta ai al'azwaj wa ta'alifuha ku saba da su wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahma sai Allah ya sanya kauna a tsakaninku da kuma tausayi sai da ka auri matarka ta fari duk matan duniya ba wadda kake so sai ita idan ta zo gidanka zama ya zama kowa ya ga halin juna soyayyen nan kaunar sai ta kare to in ba dan Allah ya sa rahama ba tausayi ai zaka ta raba ta da iyayenta uwa da uba danginta maza da mata kawunanta baffaninta gwaggwanninta ta bi ka kai kadai kuka zauna kuka hayayyafa kuma ka kore ta zuciyarka zai ta gaya ma baka kyauta ba shi yasa manzon Allah ya ce mafi fushi abinda Allah baya so kuma halal shine sakin aure mu kuma a Hausa ana wasa da shi in ka je kotu duk za ka ga rigiman aure ne Allah ka sauƙaƙi to Allah ya sanya mawadda ya sanya ƙauna ba ma so ba za ka iya son mutum amma ba za ka ƙaunace shi ba ta yi mana za ka so mutum amma ba ka ƙaunarsa saboda ita ƙauna ta riɓanya wajen soyayya ne an gane yawwa kamar ka ce i like you to i love you ya fi ka gane you like a person but it's not necessary to love him ka gane yawwa shi yasa ya amfani da mawadda ai muhabbatin wa shafaka ya sanya tsananin soyayya sai yasa kana tausayin matarka kuma abin tausayi ce wa nafin ƙulubi ba'aduhum ala ba'du akwai taushin zuciya a zuciyarka kana jinta ita ma tana jinka inna fi zalikal mazkur lalle cikin wannan abu da aka ambata la ayatin liqaumin yatafakkarun wallahi akwai ayoyi ga mutane waɗanda suke suna tafakkuri mana suna tunani mai kyau kwakwalwarsu tana da amfani tana ja fi sun illahi suna ainihin tunani ne a wajen halitta ta ubangiji fa ya tabiru na sai su lura aya ta uku sai ce wa min ayati khalqu samawati wal ardi wa ikhtilafu alsinatikum wa alwanikum yana daga cikin abin da zai nuna muku girman Allah shine ya halicci sammai bakwai da ƙasa guda bakwai kuma sai muku yare daban-daban in kai ba haushe ne sai ka ga akwai gujiranci ba kuna cewa hausa bakwai ba da banza bakwai ga kai kai ba haushe in nanan ne ba gujire in ɗan zariya ne fa ba zazzage na katsina ba haushe ne amma ba kaci ne in ainihin zamfara ne ba zanfare zamfarawa ke ba sakkwace sakkwato ba kabe kabawa kebbi state duka hausa ne amma za ka samu alhajar akwai bambanci to wannan sabanin harce da allah ya yi wannan fa a yare ɗaya ne to ko fulani haka turanci haka ne duk yare da ka sani yana da lahaja ai lugatikum lugar da kuke amfani bi an alima kulla sinfin lugata arabiyatan aw ajamiyatan bi an allama kulla sinfin lugatan arabiyya Allah ya koya wa kowane sinfi lugar larabci ko kuma luga ajami in aka ce ajami ji yaran da ba ainihin larabci ba shine ajami kamar turancin amurka ajami ne turancin faransa ajami ne turancin birtaniya ajami ne turancin italiya ajami ne lisanun ladhi yulhiduna ilayhi ajamiyun wa hadha lisanun arabiyyun mubinun yaren da suke ilhadi suke ketare haddi a cikinsa ajami ne amma wannan ƙura'ani harce ne balarabe mai bayani dalla-dalla daki-daki Allah ya faɗi haka au gairiha au alhamahu wada'aha ko Allah yau mutum ilhama na yadda zai ajiye harshe wa aqdarahu alaiha ya bashi iko akai au ajnasu nudikikum wa ashkalikum ko jinsin yadda kuke furici ko yanayin yadda furicin yake fa innaka la takadu tasma'u almutakallimina mutasawiyin fi kayfiyya ba za ka taba samun masu magana suna magana daidai da daidai ba min kulli wajihin ta kowace fuska dole sai an samu bambanci to wannan saɓanin wannan bambancin aya ne daga cikin ayoyi Allah ayoyin Allah subhanahu wata'ala wa alwanikum kuma sai muku launi daban-daban kala kenan shine launi bayadul jildi wani fatar safara ce in an ce fara ta kunshi abu da yawa akwai fari sol ko akwai fari-fari akwai wankan tarwada duk farare ne na'am wa sawadihi a wajen bakinsa wani amar fatar baka akwai baki akwai baki baki akwai baki kirin kamar mutanen kenya ba wanda ya kai su baki ga su dogaye kuma baki kirin wata wasu fi ma bainahuma asfarin da bakaken sai ka samu wasu matsakaita ne auta ɗiɗatil a'ba'i ko ainihin yadda gaban mutane suke yakan saba da nahiya ko ƙasa ko gari ma wa hai'atiha wa alwaniha da yanayinta da launinta wa hallaha bi haithu waqa biha at-tamayiz bain al-ashkhas daga nan ne Allah ya mata kawa ta yadda ta ainihin auku da yadda za a ainihin bambance tsakanin mutane daban hatta hatta innal tawamaini hatta yan biyu ma tawafiqu mawadihima wa asbabihima tare da cewa mani guda suka haɗu suka fito Hassan da Husaini ko ko Hassana da Husaina wal umuril alaqiyati alaqa su duk guda ce lahuma fi takhliqi a wajen halitta yakhtalifani fi shay'in min zalika la mahalata dole sai ka samu tsakanin Hassan da Husaini aka samu wasu ba za ka iya bambancewa ba to akwai bambanci wasu duk ta sani kai ganin su kawai kike fi sha a wuce wa in kana fi gayatin tashabuhi ko da sun kasance sun kai matuƙa a wajen kamanni din wa inna ma nazama haza fi sulkil ayati Allah ya tsara wannan ne cikin zirin ayoyinsa al-afaqiyati wanda suke na saseku ma kaunihi min al'ayatil anfusiyyati tare da kasancewar wannan yana daga ayoyi na kai alhaƙiƙa bil intizami fi sulki ma sabaka min khalqi anfusihim ta yadda ya tsara shi cikin zirin abin da ya gabata na halittar kansu wa azwajihim da matansu li'izani istiqlalihi dan ya gwada sakandamtuwarsu والإهتراض عن توهم كونه من تت... من تت... تتمام خلقهم dan a kare cewa kar kai wahami kai mummunan fahimta wajen cikar halittarsu inna fi zalika laayati lalle cikin wannan akwai ayoyi ala qudratihi ta'ala bisa ikon Allah madaukaki lil alimina ga masu sani bil kasr bi kasril lami aula ulul ilmi kenan mabuta ilmi wadawil uquli masu fahimta wa qura bil fati jam'u alimin li jami'il khalqi al insi wal jinni duk mutun da aljan akwai masana a cikin su na'am tambaya ce assalamu alaikum malam da fata an sha ruwa lafiya tambayar mu malam ita ce idan mutum ya rasa raka'a biyun farko a sallar isha me ya ce ya za a yi ya cika ta a sallar ya za a cika ta sallarsa ya zai cika sallarsa a ya samu biyun ko da liman ko yanzu biyunsa na farkon nan da ya samu biyun karshe da ya samu su ne biyunsa na farko shi kaga kenan ya zo zai yi fatiha ne babu sura in mun ɗau wannan layi in mun ɗauko hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idza uqimatu salatu alaikum bisakina fatuha wa antum tamshuna in kuka ji an yi ikamar sallah na hore ku da nutsuwa ku tafo cikin nutsuwa fama adarattum fasallu abinda kuka samu ku yi sallah ku bi liman wa ma fatakum abinda ya kubce muku fa'atin muku cikata kaga cikato karshe za ka yi to akwai wadda kuma yace wa ma fata kun faqaduhu abin da wuce ku kurama to yanzu sai a dawo fatiha da sura dukkana da zabi auction ne Allah ya gane da mu اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين آمين